الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan wannan yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci ya hamu a wannan masallaci mai suna masjid sa'ad ibn abi qasim radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto domin ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma yau muna sha tara ga watan ramadana hijira 1447 takwas ga watan uku miladiya 2026 muna da cikin surar da'a har yanzu dai muna cikin wannan aya ta 40 wadda Allah madaukakin sarki ce in tamshi uzuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى muna nan akan wannan gaba fatanna ka fotona inda mun ka bayani inda ayar ga isa madayana kuma har yadda yawa wa'annan 'yan matan guda biyu ban ruwa da kuma yadda mahaifin nasu ya kira shi bayan ya zo sun yarjejeniya kan zai masa kiwo na shekara takwas bisa ga sharaɗin ya auren don masa ɗayan 'ya'yan nasu guda biyu amma kuma ya cika shekara goma to wannan ganin damar kansa ne to haka dai abin ya faru annabi musa alaihi salam ya aminta da wannan kuma ya yi kyau da wannan shekarun amma annabi musa da yake annabin allah ne wanda yake duka annabawan allah za a ga akwai isani da kyautawa gare su don haka madadin ya yi takwas ɗin tun da an ce su ne shi mai dabbobin ya wajabta ma kansa shi kuma ƙarin dogarin damansa ne don haka annabi musa ya cika wa'annan shekarun goma to bayan wannan shekarun goma an aurar da masa da ɗaya daga cikin yayan wannan bawan allah don haka yanzu magana ya dawo gida ne to hanyar su dawowa nan ne aka samu abin da ya faru na wutar da ya linkaya inda ya ce mai iyalin su san jira ya dan nebe musu ko ya samu wanda zai nuna musu hanya haka nan al'amarin sanda ya faru inda allah ce mai jefa sandar ko da jewa ta zama cikiya har ya jiwa zai gudu allah ce dawo ɗauki sandar ka sandarka a wannan wurin ne al'amarin hannun nasa ya faru wanda Allah ce ya sa hannu a aljibunsa ko a hamutansa ko da ya zaro hannu yana gilgili farifin za ka ce wata na daren sha hudu to a nan ne Allah madawakin sarki ya ba shi aike zuwa ga fir'auna to Musa ya koka wa Allah subhanahu ta'ala abinda yake jin tsoro ga mutanen Fir'auna game da wancan mutum da ya kashe kar ya zo da isowa ta kwatsan su farmai da kisa tun bai yi da sakon Allah ba da kuma kullun da ke ga harshensa wanda kada su kasa fahimtarsa da haka ya roƙi ubangijinsa an yi ina hubi a hiharu ya taimake shi ya haɗa mai ɗanwansa harun wanda zai zama karfafa gare shi ya zama kariya gare shi ya zama wazirinsa sai shi harun ya rinka magana a madadinsa mana ya zama mai magana da yawunsa saboda shi haruna ya halcinsa ya yi bayyana allah maraukin sarki ya bashi wannan bukatar tasa ya walwale wannan uku da da ke harshensa kuma allah ya yi wahayi zuwa ga harun cewa ya tarbai allah ya sanar da harun cewa ya fito ya tarbi dan uwansa ga yanar tafi Musa ya tafi da sandarsa har lokacin da ya ga Harun suna haduwa dama Allah ya ba su umarni su je wajen Fir'auna fantalaka jami'an ila Fir'auna gaba ɗaya suka tafi wajen Fir'auna suka tsaya a kofar gidan Fir'auna suna neman izini ba a yi sauri musu izini ba sai bayan lokaci mai tsawo bayan sha makance su mai tsanani sannan da ƙyadda wanda suka samu aka ba su dama suka yi sai da fir'auna suna zuwa kamar da Allah ya bamu labarin cikin wannan sura din sun da aya ta 47 suka ce inna inna rasula rabbika mu manzanni biyu muke da ubangijinka na fir'auna ya tambaye su ce famar rabu kuma to ku wane ne ubangijinku tunda sun ce yan saƙon ubangiji ne to wane ne ubangijin nasu suka ba shi labarin kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin ƙur'ani mai girma cewa Allah mu shine wanda ya halitta sammai da ƙasa yi kaza yi kaza yi kaza ta hanyar nuna masa ayyukan Allah to bayan wannan firawar ce ba ma to hidani me kuke so amma nan take fir'auna ya tuna wace kai na maka kashe muna mutum kan gudu to kaga abin da ka gudu dai ya tabbata dama magana kisa bai so ai to nan annabi musa ya ba da hanzarinsa kamar yadda allah maɗaukin sarki ya ba da labarin wannan cikin sautin ƙasa ya ce kawai ina son abun nufinmu shi ne ka yi imani da Allah kuma bani isra'il da anna ana azabtar da su a sake su fir'auna ce to wannan kan shi ya ba'i ba a ba ali ya ce wannan ba'i amma tun da ka ce Allah ya aiko ka fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqina ka zo da alama wadda ke gaskata cewa lallai Allah ya kuka in dai har cikin masu gaskiya hake kamar da Allah ya mace wannan a surta shu'ara aya ta 154 to dama shi kuma jiran yake a ce kawo aya tun da ma Allah ya ce ta wadda sanda ita ce aya da wannan hannun nasa fa alqa asahu fa idha hiya hayyatun tas'a azimatan faghiratan faha musri'atan ila fir'auna sai jefa sandarsa sai ga ta zama ta katuwar macijiya tana gaugawa ta bude bakinta ta ta sama fir'auna lokacin da fir'auna ga macijiya ta ta zama sai ji tsoro fadahama an saririhi wa tsagasa bai musa sai ya fada cikin gadonsa tun da ma fada sa ta wani daga raga saurin ya fada cikin yadda mai ce musa ya aga zamai bai mana an ya kufa hannu ya kame wannan macijiya ma musa sai kama sandar ya sake sanya hannunsa a cikin aljihunsa sai fitar fir'aun ya ga wannan hannun yana haskawa ko ba tare da wani mummuna ba tare da tashin lafiya ba mana babu ciwon baras sai sake mai da hannu a cikin aljihun sai hannun ya koma kamar wane nan fir'auna ya ga abin da fi karfinsa don haka sai ne nemi shawara ga 'yan majalisarsa so kuma 'yan majalisar suka ce ai haza da sahira ne ai kai mai girma sarki wayannan da ka gani yan sihiri da su biyu kamar da Allah ya ba da labarin cikin wannan sura aya ta 63 yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima suna son su fitar da ku daga wannan kasar taku da wannan sihirin nasu wa yazhaba bi tariqatikum al-musla su tafi da hanya kuma fificiya ma'ana su kwace mulkin ku wa ba ala musa ya ruhu shi abin ma ɗalaba don haka ne suka ƙi su ba musa komi daga cikin abin da ya ba sun ƙi su yi imanin sun ka ƙi su saki bani isra'ila don haka kawai suka ce mafi ra'auna ijima'is sahara ka tattara yan sihirin ƙasa ka gaba ɗai suna da yawa a ƙasar ka hatta ta gare su sihiri ka sihiri ma har yan sihirin ka zo su rinjaye wannan sihirin musa da haruna nan ko take firawuna ya aika a duka biranen ƙasarsa dukkan wani ƙwararre a wajen sihiri aka zo da shi to a lokacin da suka zo wajen fir'auna sai suka ce to bima ya amalu hasa sayar shi wanga mai sihirin wani irin sihiri ne yake amfani da shi suka ce mace zai ya kai sanda ta yaka mai suwa macijiya qalu suka ce fala wallahi ma adu fil ardi amal sirra bil hayat wal ibad suka ce a muna yabaran zuwa da Allah a duk duniya a ban wannan gasa babu mutumin da ke sihiri da mace zai da yagwai da sanduna irin wanda muke yi in dai magana a yi sihiri da yagwai da sanduna a mai da su mace zai su rikitar da mutane to duk wannan duniya ta kasance babu wanda ka yi irin nawa fama ajaruna in na hannu ga namna to yanzu miya Allah da mu mi sarki zai ba mu idan wurin jaya fir'auna yanzu dai so yake da a ga ƙarin jayi musa don haka komi yana ya ba su ce an tumu a ƙaribi wa kasaki to da korin ja ku ne makusanta na ku ne 'yan gaba-gaba gara 'yan wa'anda a duk inda nake da tare da su kuma duk abin da kuka bukata zai muku suka ce to yanzu a je a shirya a sa ranar da za a haɗu suka yi tifaki a kan haɗu ranar da suke ambata yawon zina wato wata suna da wata rana wata suke wani buki kamar mace ranar sallah kaga yan kace ran sallah kowa da gida ya dawo masu taya ce rani masu bi kowa an dawo gida sallar ta zai kuma suka yi amfani da ai irin lokacin haƙi haƙi ake hitowa ana ta bukukuwan da ake na murnar sallah suka ce to wa an yi hushar nasu to a tara mutane da hantsi ya zama kowa na nan kowa ga abin da ake yi so an bace yau mazina ta nan shine ranar da Allah ya bayyana da Musa ya rija da shi akan Fir'aun da 'yan sihiri suka ce ya shi ne ranar ashura wato goma ga watan muharra to da ranar ta zo suka tattara wuri daya mutane kowa ga yake in ɗali ƙofar na hazar hazar amu mu je mu ganin mai idanunmu abinda za a yi yau akwai famawa tsakanin yan sirin fir'auna da musa da harun mu je mu gana mai kamar yadda allah ya bani labari a cikin suratun shawara ta arba'in abinda mutane ke cewa la'alla na na tabi'u sahara ta in kano humul galibina mai yiwa idan yan sirin suka rinjaye musa za mu bi su ko kuma na tabi'u sahara suna nufin musa da haruna wai saboda izgiri suna zaune a zaca bari mu ta in yan sirri sun rija za mu bi su mana to da aka haɗu yan sirri suka ce musa kamar da allah ya ba labari a arab aya ta da goma sha biyar in ma an tulkiya wa in ma an na kuna na hannun mulkina to yanzu musa ko dai ka fara jefa naka ko ko mu zammu ne za mu fara jefawa a cikin suratul a ta 66 Allah ce Musa ce ko qala bal alqu yace a ku fara jefa ku to nan take kamar yadda Allah ya ba labari a suratul shu'ara ta 44 yace fa alqawli balahum wa isiyum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahul ghalibuna suka jefa yabgonsu da sandunansu suka ce mu rance da girman fir'auna lalle kan wallahi mu za mu rinjaya musa da irin nasiri din abin ya kunsa tsoro a cikin ransa saboda mi sanda ta yake jefawa ta zama cijiya ga sun zo da ya goyi da sanduna sun jewa sun zama citsai mana tsoron da ya jiya kada mutane abin ya rikitar da su su gane su kaza gane menene mu'jiza menene sihiri a ciki shi na tsorata shi ba wai gudun kila a samu matsala a rinja shi ko da a'a kada mutane abin ya rikitar da su tun da duk abin ya zo jinsi guda su kasa bambanta tsakanin mine da mujiza mine ne ainihin sihiri sai Allah ya masa wahayi ce an alƙi a saka Musa jefa sandarka falan ma alƙaha lokacin da ya jefa wannan sanda sarar sobanin azimatan faghiratan faha sai ta kasance katon kwamarci ko bude da baki ta biyan sandunan da sun ka jefa suka dan shafa zaɓaɓin suka shafa rana na bugu ana ganin kamacin zaina sanda haɗiya ɗai ta kai duk wani nasu wanda ke mulmulniya kamar maciji sandar ta zo ta haɗe wannan har ya zama duk ta haɗi da wannan abin hatta ma afkat asar wala hibaran illa tala'atu har ya zamba tare ga wata giya ko wata sanda sai da ta haɗe duk abin da suka zo ci to lokacin da yan sayar suka ga wannan qalu law kana haza sihiran lan yablughu min sihri raka haza da a ce wannan mai sihiri ne to da bai kai ga wannan namun sihiri ba don haka su kam sun garci abin ya fi karfin sihiri walakin na huwa amurin min Allah azza wa jalla don haka dai wani al'amari ne daga Allah mu waye da girma don haka mu kan da yanzu amanna billahi wa bima ja'a bihi Musa yan sihiri suka yi ce mun imani da Allah mun imani da abinda Musa ya zo da shi wa natubu ila Allah mimma kunna alaihi muna tuban ma Allah akan wannan aikin da muke kai to da wannan fakassar Allah zara fir'auna fi zalikal mawqin wa sha anan ne Allah ya karya bayan fir'auna a wannan wurin tare da magoya bayansa saboda wanda ake kuri da su to ga sun to sun bi anan ne gaskiya ta bayyana duk abinda suka zama suna aikatawa ya lalace kamar wanda Allah ya ba labari al-a'raf aya ta 119 fagulibu hunalika wanqalabu sagirina aka rinjaye su a wancan lokacin a wannan wurin kuma suka juya suna kankantattu to a duk lokacin da ake wannan ita matar fir'auna fa tana can ta fito ba da zata muktaziltan ta fito kazan kazan saboda kankan da kai tana roƙon Allah tana roƙon Allah ya ba Musa nasara kan fir'auna da mai wanda bata ma yi fitowa matar sarki ba ƙazan ƙazan ta hito tufafi mara kyau tana ƙanƙantar da kai ga Allah tana ta roƙon Allah Allah ka taimaki Musa akan Fir'auna ta riga ta da shi a to tun farko Allah ce wa alkaitu alaika mabbatan minni ba mai bayan ta ce ba ta taba son wani abu kamar son take wa Musa ba to yanzu ta san da ya an riga ga sai riga an gama da shi eh to sai mutum ga ko to to kaga ita za ce tana addu'a famar ra'aha min ali fir'auna zanna annaha innama ibtazalan lishafaqati ala fir'auna wa sha duk wanda ya gani ta fito kazan kazan tana ta kankan daga tana addu'a sai tsammanin tausaya mu fir'auna ne da jama'a ta yasa ta ka wannan ka arin jami'in mijinta ita kuma ashe mijin take so a rijaya wa inna ma kana huznuha wa hammuha li Musa kawai damuwarta da bakin cikin ta don Musa ne fama dala muksu Musa bi mu'aid fir'aun al-kadhiba to zaman fir'auna da kace-kacen da fir'auna ya mai na ƙarya bai dade ba kullama jaa bi ayatin wa'adahu inda ayyursila ma hu bin isra'ila duk sadda ya nemi ya kawo ta aya ce to sai ka kawo mata aya zan saka ma bani isra'ila idan wannan aya ta shude fir'auna ya saba alƙawari yace ubangijin kana ya kaza idan yayi zan saka ma bani isra'ila Allah shi wannan din kai Allah madaukin sarki da yace ya sako ma fir'auna da mutanensa ambaliya ruwa suka mamaye gidajensu duk inda kai cikin ruwa babu halin zama babu halin kwanci sai dai cikin ruwa ya nemi musa shi addu'a a jaye zai saki bani isra'ila musa ya addu'a ruwan sun duka yi kaza ta bushe fir'auna ya saba alkawari allah ya turo musu fara ba wai ganye ba har tufafin da ke ga jikinsu fara shi take yi musiba dan ma fir'auna ne da Musa shi addu'a idan aka kawo wannan musiba zai saki bani Isra'ila Musa ya addu'a an kawo wannan fir'auna ya saba Allah ya turo musu ƙeya ummat irin yadda dattijan sun san da idan kiya ta sha mutum kai zai shirko ya kai ga rana shanya don don ta ji zahirin ta mutu to saboda bala'in ke idan mutu ya ce rigar sai kai cikin rana ƙeyar za ta jawo rigar ta mai sa cikin ina nan ma firawuna ce musa to a roƙi allah roƙi allah ka zan saki bari isra'ila allah ya kawar da wannan musiba wadda fadi'a allah ya turo musu kwaɗi da firawuna saba duk da wuta sun kan hura kwaɗi zuwa da suka suna faɗa wutar ta mutu in ka zauna kana zama sai ka ji ka zauna bisa kwaɗo in kwanta za ka kana kwanci ka ji ka lace kwaɗo duk inda kai kwaɗi ga sunan hatta cikin abinci faɗa suke yi kana ɗebo ruwa za ka sha kwaɗo ya faɗa ci nan ma musiba ta kai musiba fir'aun ya koma inda musa ce roƙi allahnka da yanzu kan daɗa da wanga zan saka mabani isra'ila ake wannan kwadin Allah ya kawar da su fir'auna bai yadda ba Allah ya turo masa jini ruwan su gaba su koma jini zaka je ruwa lahiya lokasha in dai baki kike ne yana kai su gaba ke so rikida sun koma jini ke da musiba amma su bani Isra'ila lahiya ruwan su da musiba ta kai musiba sun kaga duk yadda suka yi da jini na suka sai mutum ya kira wanda ke cikin bani Isra'ila yace gumda ruwa ga bakinka ya guda ya guda wakilin ce zuba bin yana zuba mai suna shiga wakilin su koma jinin nan ma dai fir'auna ya nemi musa ruki Allah shi ne Allah ce ayatu mufassalatu ayoyi na daban-daban duka wadda ta faru yashku ila musa wa yatlubu ilayhi an yakufa an duk wadda ta faru fir'auna zai kai kokensa ga musa ya neme shi ya kame mai wannan kuma zai masa alkawali akan zai saki bani isra'ila idan aka kame wannan fir'auna ya saba alkawali kai har dai aka kai lokacin da Allah ya umarci Musa bil khuruj bi qaumihi yace ya fita da mutanen sa ya bangare fa kharaja bihi layla yamta da su da dare koda fir'auna ya wayi gari gaba ɗaya bane isra'ila babu kowa da sun tafi kowa babu firawun ya ce to yanzu kan mutane ga sun gudu amma da yasa aka yi shela a duk biranen sa aka tara mayaka aka ce a zuwa bi bayan su aje cace musu a gama su yanzu yana ganin kamar da dama ta samu tun da sun ware sun yi da sun tahi da runduna ta zo ta bi zuwa an gazo can gaba dai darkake zuwa kai a huta fir'auna ya bi su da irin wata runduna mai dimbin yawa Allah ya wa teku wahayi Allah ce ma tekun idan bawa na Musa ya sa sanda ta ya buge ka to ka tage ni har Musa ya tsallaka da wanda ke tare shi sannan duk wanda suka yi saura wanda suka biyo baya jice da su Musa ya kai bakin Fir'auna amma ya manta ya sa wannan sandan ya bugi teku duk da tayin ya ce wani ya fiya ma'aribin hura yana da bukatu daban da wasan sandan nan tawa to kage yanzu ma bukata ta za ta taso ko da ya isa a wajen wannan tekun ruwa to zaye ɗaya suka yi iska na bugawa suna bullukai tekun bullukan da yake yana yar wani ƙugi jin tsoron wannan sandar da Musa zai buge shi saboda Allah ya sanar da shi kar Musa ya bugai bai sani ba ya zama ya saba wa Allah ya kamata ce ko da Musa ka bugu ne ya shirya maka da umarnin Allah shi na kyau na mulkai na kunki to Musa ya tsaya bakin teku ana nan falamma tara al-jama'ani wa taqaraba lokacin jama'un biyu sun linka juna su tawagar firawun sun linka su ce ga su can bakin gulbi su ko sun linka su ce ga su can taye ka kuwa ya gwani ke har nan mutanen musa suka ce musa inna da wudura kuna sun wa cika da mu ga su nan taye sun cika da mu ka aikata abin da ubangijinka umarce ka saboda mun san ubangiji ka bai kariya kai ma baka kariya yace lalle ubangiji na mai alkawari idan ni zo ga wannan gulbi zai rabu hanya goma sha biyu har in tsallaka sannan ya tuna da ya manta da sanda aka ce bugai ya zo da ya zo tekun zagewa ke sai tuna ya da sanda aka ce bugai sai dauko sandar sai buga wannan tekun Musa da mutane ne bayan tekun ya tsage kuma kullu firin ka daud kamar da Allah ya bada dama ruwa wanda suka tsare suka yi suka yi soro suka yi sama zaka aje wani duci ne nan ma haka ga hanya nan musassa Musa da mutanensa suka ta kwadada sai da sun ka tsallaka dukkan su gaba dai ba saura ko guda a cikin tekun shi ko firawun ya riga sun gamo da shi da mutanensa su kuma sun gama shiga amma babu wanda ya fara takewa gaba ɗaya sai teku ya ce gaba ɗaya iltaka alaihi bulbahar kama umira gulbin ya jice da su kame da an kamurce shi to lokacin da musa ya tsallaka da mutanensa suka ce mu fa muna jin tsoron kada zan fir'au da ba cewa yi ba don haka mu har yanzu ba mu ida da cewa fir'au ne halaka ba sai musa ya roƙi allah ya fitar musu gawo fir'au da domin su ganta su tabbatar da ya halaka sai ruwa suka je mu gawa bakin gaba kowa gan shiga shi doya shine fir'auna ya riga ya halaka amma sauran mutanen ba wanda aka gawarsa shi na ɗaya Allah ya bada wanda aka bi da gawar har yanzu a gida aje tarihi na ƙasar Egypt har yanzu tana nan har yanzu tana nan Allah ce aliyau mu nuna jika bi bada dika ta kuna liman kalfaka aya za mu jar da kai da jikinka don ka kasance aya ga wanda za su biyo bayan ka to wannan bayan sun hita Musa ta san ma kasar shawin inda aka ce ya koma da bani isra'ila can inda ke dama can ne kasar kakanninsu suna kan hanya sai suka samu wasu mujirkai suna bautar gumaka kamar da allah ba labari a sunan arabu a 138 kalu suka ce ya musa iji allah na ilahan kamalahun aliha aito wannan ai su wannan dai allah bai ba da labarin da wannan mata ta musa ba kawai an aje wannan faifan ok mata fir'auna za mu kai ga yadda al'amarin ta kaya eh za mu kai ga yadda al'amarin ta kaya suka ce musa ka sanya muna abin bauta kamar yadda wa'anga suke da abin bauta mu ma Allah ka dan samu muna Musa ka samu wani gunki wanda muke bauta gariban suna mu suka kira bani Isra'ila wallahi bani Isra'ila ba su da kyau yanzu yanzu ne ba Allah ya gama halakar da babban makiyin su wai yanzu ne kuma suke nema a tsan sa musu wani gunki wanda suke bauta Musa ya ce kai innakum qaumun tajhalun ko mutane kuke masu yawan jahilci jahilci ku yayi yawa inna haula mutabbarun ma hum fihi wa inna ko gani abinda suke ciki abin halakarwa ne kuma abinda suke aikata batacce abu ne ya za ku je muku bauta ma abin nan kuma alhali kun ga ababen lura kun ji abin da zai isa ku to nan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da Musa a wani masauki yace to abinda zan umurta ku idan ni tafi wajen ganawa da ubangiji na to ga harun nan zan ban muku ku yi masa biyayya duk abin da umarce ku ya bin da hane ku ku hannu don haka ni ubangiji na ya bani umarni in yi azumin kwana talatin in je in gana da shi in yi magana da shi bayan kwana talatin don haka bayan ta yata harun shi ne halifa ta annabi Musa alaihi salam ya azumi wannan kwana 30 to ka san yanayin azumi da zarar mutum na azumi dole bakin sa zai wari to Musa yana kyamar ya je zai magana da Allah kuma wannan warin nan bakin nasa yana wari to nan sai ya samu roshi ya goge bakinsa ya tsaftace shi ya zan kamshi yake yi Allah ce na Musa ai warin bakin da ke so don haka da ya sai ka kara azumi goma shi na Allah ce fata mun na habi ashir muka tun waye su da kwana goma zan fatan ma miƙa to rabbika arba'in ne yamma ya zama ko azumin kwana arba'in yayi to sannan ne zai gana da Allah shine yake ce ma Allah abin da yasa ne kurkure bakina na kyamace magana da kai baki na bai da kamshi shi yasa ne goge shi nisa wannan ganye mai kaushi da goge baki na shi sai Allah ce kai Musa alan baka san warin bakin mai azumi ya fi na fi jin dadin sa da kamshi almiski don haka ma ka sake azumi goma to kaga ya musu magana kwana 30 yanzu gashi ya samu karin kwana goma sai suka ga musa fa ya daɗe bai dawo ba abin ya ɗan fara damun su haruna ya yi musu hudu ba ya ce ku sani fa kun fito daga masar a mutanen fir'auna sun ba ku kayayyakin ajiya wato sai dai ko da kuka fito ba ku samu mai da kayansu ba wa ana ara annakun ta tasibu na malakun indahu ni ina ganin ku nemi samun ladar abinda a gare ku wanda kayansu ne wanda kuka to da su don haka ni ba zan halitta muku cin ajiyar da aka baku ajiya ba sannan ba halitta muku cin kayan da kun ka aro domin aro abin mayarwa ne kuma ga mu ba mu da damar mu maida musu komai cikin wannan kayan ba sannan ba mu da damar mu rike makan mu tun da kayan aro ne da kayan ajiya don haka haruna sai ya rame mai zurfi ya ce kowa duk wasu kaya wayanda ya san na aro ne ko na ajiya ne daga mutanen firauna ya kada su cikin wannan rami aka kada su wannan ramin sai hura wuta domin a canye kayan wutar canye kayan ya zama kayan tun da dai su dai sun halaka ba mai da wasu kayan sannan mun ko bai halatta mace su bari a kone su a huta to akwai wani da ake kira as-samuri shi ma musunansa Musa shi kuma da aka haifai jefar da shi aka yi rashin jaragara da ke yasuwa Allah ya sa jibrilu ya ci gaba da kulawa da shi to yana jariri shi ya kawo ya bici hayan girma to dama ta asalinsa mutanensa bauta shanu suke yi don haka da ya tashi yana nan cikin mutane annabi musa shi ma gudun da an kai da shi aka tsira to da ya ga wannan a lokacin da jibril da zuwa inda shike ya fahimci cewa duk inda don jibril zai zo akan doki ya lura duk inda ko faton dokin jibril da taka idan hakin busashe ne zai ga hakin ya koma danye to tun ne ya dan libi ya kasar nan ta kofaton ne ya kulle ya aji to shi na da ya ga wayannan kayan zinariya da azurfa da mai da mai an kone su to sai kokari ya kera su a matsayin dan maraki to bayan kera su dinnan sai ya samu wannan ya kera su a dan maraki sai ya samu wannan ya kasar bisa ga wurin haura cewa wannan kasar da ya tona ta shi ma ya yi sheta ya yi kaɗi da ta ya kaɗa ta to yana kaɗa tako kawai wannan ɗan maraƙin da ya kera da wannan kayan aron da na ajiyar sai ga shi ya zama ɗan maraƙi sai ga shi yana kuka kamar yadda kasan kukan ɗan maraƙi domin wannan ƙasar da aka jewa masa ba wai rayuwa yi kamar irin rayuwar wanga markiya ce raye na a ya zama kamar kwaroro iska yin shigo ta dubura sai ta zama ke sai ka ji kamar yana kuka ta marki a kamar da abdullahi da abu zai ambata ya ce ba wani sauti kawai iskar da ke shiga ga dubura da yana tuwa ga baki ya zama wannan sautin shi ne ya bada sautin kukan ɗan mariki to nan banu isra'ila sai suka kasu gida biyu suka ce to wasu suka ce to sami riwon gabuwa ya ce ni na san game da shi don haka ha zara bukun walakin na musa na adallar dariƙa ba Musa ce muku zai rana ya gana da Allah ba to ai wannan shine Allah Musa hanya bace mai ta shi yasa kice yana yawo yana bida ai ga Allah nan a wata kungiya daga cikin manisa suka ce la nukazzu bi haza to babu dai kaje tashi kam sai lokacin da Musa ya dawo kaga fa in kana rabbuna lam nakun bayyanahu in dai hada gaske shine ubangijin mu kaga mu tozalta shi ba wa ajazna fihi na rainahu boka kasa lokacin da muka gashi wa in lam yakun rabbana in ko Musa ya dawo yace ba ubangijin mu na ba to na tabi kawai Musa kawai sai mu magana Musa don haka su da yanzu za su bauta wa dan mariki in Musa ya dawo ya tabbatar shi ne Allah to kaga dai ba su tozarta Allah su ba in ko Musa ce ba shi ba to sai su bi Musa wasu ka ce mu kan haza amalu shaitan wannan aikin shaitan ne walaysa bi rabbina ba ubangijin muna ba wala nu'minu bihi ba ma imani da shi wala nusaddiqu ba ma gaskatawa sai aka sanya son dan marƙin a cikin zukatan wa'ancan da sun kace sun za su ba za su karyata ba kamar da shi samurin ya faɗa musu da wadannan market su kuma yanzu suka bayyanar da karyatawa to a wannan lokacin harun da aka bar mu kulawa da su kamar da zai zo a nan cikin wannan sura ayat 90 yace ya qaumi inna ma kuntum bihi wa inna rabbakumur rahman mutane ku sani jarraba ku ne kai akai da wannan kai wannan ubangiji ku shine ar-rahman sai wance suka ce to kace jaraba man kai to yin haka ne menene labarin Musa kwana talatin muna alkawari yanzu gashi kwana arba'in bai dawo ba kaga kenan maganar sabi ta ce bacewa yayi hanya bai gane ba ya ce wuri bidan Allah wawaye daga cikin suka ce a khata rabbahu fa huwa yatlubuhu wa yatabihu ya kuskure mu ubangijin sai yana neman shi yana biyarsa to Musa lokacin da ya san inda Allah Allah ya masa magana ya bashi a taura ya gaya masa kuma mutanen ka suna can samun ya batar da suna can suna bautatan mariki to anan take Musa ya dawo sace kamar da Allah ya bada labari a nan cikin sura anan gaba inda ce farja Musa ila qaumihi gadabana asifa Musa ya dawo inda mutanen sa yana mai hushi cikin damuwa Musa da ya zo gaya musu tun da Allah ya bada labari a cikin Qur'ani har ya kama kan nan uwansa bayan ya jefar da aluna a taura ya jawo gashin kan nan sai jawo shi yana ce mai ya aka yi hake bari suna bautar wani Allah dan wansa Harun ya bashi uzuri yace so ne jaye ni kashi na ma sun ka tashi Musa ce to bisa baka bi ni ba yace ba gudun ni kai kuma in tayi da wanda sun kai da umurna in bar wannan ka zo kuma kace na raba kan bani Isra'ila na kawo suna bar wasu a takaice dai musa alisalamu ya karbi uzurinsa kuma ya an san masa uzurin sai juya a wajen shi samu da wanda ya wannan damarkin yake ce masa ma hamalaka alama sana ta kai mista kai wannan samu da ce na jinko wani jinke daga sawun manzo ma'ana sawun jibrilu wabbatin tulahanin lura da wannan wa amiyat alaikum amma ko abin ya ruye muku ba ku san wannan sawun na shira da wata hikima ba don haka baka zautu a ce wannan kasar yace ko ka zalika sawwala li nafsi ban da wata wuce haka kawai rayuwa ta kawata ne haka kawai rayuwa ta kawata ne to shi sai Allah ya masa hukunci kamar yadda zamu gani a nan gaba Allah ce to shikenan kai samur je ka tsawon rayuwarka ta duniya kawai an ta kola bin sasa ba ka taba kowa kowa bai taba ka gudun mutane yake mutane gudun suke yi idan ya taba ka ka yi masu tsara shi masu tsara in ya taba ka yi zazzabi shi zazzabi don haka ya gautu ka yi lamin sasa lamin sa kakka taba ni kakka taba ni gudu yake yi kuma Allah ya ce masa kana da wani wani lokaci alƙawarin da ke mu ba za mu saba masa ba sannan dan marakin gare ka ce shi na bin bauta duba yadda zamu yi sa Allah ce zamu kone shi zamu sheke shi cikin teku shekewa annabi Musa ya sa aka kone dan marakin wannan tokan ma aka sheke ta cikin teku ruwa dauke ta kaga domin su banu Isra'ila su tabbatar da da Allah ne to da ba kone shi ba aka sheke shi don haka nan dai banu isra'ila suka tabbatar da wannan ma wata fitina ce wata jarraba ce wannan ma wafatan naka futuna muka jarrabe ka jarrabawa to wayanda adda ra'ayi irin na harun suka ce ma musa ka roƙa muna ubangijin ke buɗa muna ƙofar tuba domin mu samu tuba Allah ya karkare muna wanga abinda muka aikata Musa ce to ai yanzu wannan zan zabi mutum 70 da ku mu je inda Allah domin a gana da Allah a roki Allah tubar su kuma aka zabo zababo cikin ko waɗanne mutane sai a zabo da jagoran su ko wani gida sai da wanda a shi ajibo har mutum 70 kuma duk wayan ga wanda ba su tare wajen bautar tamarkin ba Musa ta yi da su domin a jirin da Allah roƙa musu tuba to nan take ƙasa ta girgiza da su annabi Allah ya ji kunya ga mutanensa da wanda zai to tare da su ƙasa na girgiza gaba ɗaya suka some Musa al'amari ya dame shi ce rabbi laushi ta halakta min qabl wa iyaya Allah inda ka so da dani da su duk tun kafin yau ka halakar da mu yanzu Allah a tuhliku na bima fa'ala suha bima fa'ala sufaha minna Allah yanzu za ka halakar da mu gaba ɗaya saboda abin da wawaye daga cikinmu sun ka aikata wato yana tunani yanzu ya zaɓo mutum saba'in kowa ni nawa ne duk sun zo sun halaka to me zai ce wa mutane ya koma kuma shi na yake kangan da ke ga Allah afatu atuliku na bi ma fa'al sufa minna kamar da zo al'arafu ayat 55 to daga cikinsu akwai wanda ke Allah ya linka a zuciyarsa cewa akwai son dan marƙin ciki wannan shine sanadiyar da kasar ta girgiza ta to a wannan wurin ne Allah ce mai to rahmata ta yalwaci komai kuma zan sanya wannan rahmata ga masu jin tsoron Allah suna ba ta zakka wanda ke imani da ayyukan wanda ke bin annabi wanda aka aiko kamar da zuwa cikin al'arafu din sai Musa ce ya rabbi sa'altuka taubata liqaumi ina roƙon karbi tuban mutane na wa qultu inna rahmati katabtuha liqaumin ghayra qaumi Allah ka ce mai rahama ka ka wajabta ta ga wata al'umma wadda ba ta al'umma ba domin kan da yace للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الإنجيل كاغا النبي محمد كين الأمة تاكي مكي هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحوم الله أيضا كاجنكر سامن كابان تصوري ma'ana baka aiko ni yanzu ba ka sa ni cikin al'ummar wannan mutum wanda al'ummar mai rama sai da inda ma Allah ka jinkirta maka yi ni annabi ba ka bar ni sai can karshe ni ma yanzu cikin al'ummar wannan mutumin to nan dai Allah ce to abinda tubar mutanen naka shine an yaka tala kullu rajul minhum mallake min walidin wa waladin ko wani daga cikin su duk wanda ya gaba da gaba da shi da ne ko mahaifi ko dan uwa ne ya sa takobi ya sare shi ne tuba wai ma'ana wai in ga sun ka basu bauta wa dan marki ba su sassare wa'ancan da suka bauta wa ɗan mariki kuma da ka gama da mutum ko mahaifinka ne ko ɗanka ne ko ɗanwanka ne ko wane ne gare ka kawai abin da a tubaka ka sa takobi ka sari wuya ne wala yi bali man katala fi zarikar wani kashi damuwa ya kashe wata maulaikar da zina kana fi ala musa wa harun don haka wayan gada yake al'amarin su ya buɗe Musa da Harun sai suka tuba wa attala Allahu min zunubihim Allah ya nuna laifukan su fataruhu biha suka furta suka tabbatar da laifukan wa fa'alu ma fa'alu suka aikata abinda abinda aka umarce su wa ghafara Allahu lil qatil wal maqtul sanadiyar wannan da wanda yayi kashin da wanda aka kashe duka Allah ya gafarta musu Musa alayhi salam daga ne kama hanya ya ta sama al'adul mukaddasa wato ƙasar filistin ya riƙe wannan allunan na taura bayan ya ɗan samu natsuwa daga haushin da ya yi ya umarce su da abin da ya umarce su na abin da allah ya ce idan musu na ayyukan da aka ɗora musu to nan ma sai aiki ya musu nauyi suka ce a musa aiwon ga aiki ya muna yawa ba mu ƙimai allah ce su amshi dokoki a taura sai aiki da suka ce ina wallahi aiki ya nauyi Allah ya sa mala'iki ya babbako da duci daidai kanun su Allah kan girgije na aka turo su da shi ku saka kawunan su aka ce ko ku karbi attaura ko a sabo su dukin da kuka halaka to dan na suka sujuda nan da take hatta la'an la ta zaru sujudul yahudi da gehen goshi su yi sujuda su yadda amma ija guda na can na kallon sama ga hannu ga littafi ga hannayensu suna bayan wannan dukiyar suna kallo gudun kan dukiyar har musu to bayan wannan dai sun kace sun hamsa duka Allah ya bada labari wannan a cikin surori da dama irin su magana da sauransu to da suka je wannan kasa sai suka samu wani birni a cikin birnin akwai wasu mutane jabbarun masu taurin kai wanda masu mugun hali ne wato mutane na waɗanda yake da su ce za su faɗa suna ganin ba za su yi musu ba to kuma an ce su je su hidda wayannan mutanen zauna ita ce garin da an ka ba su wurin zama suka ce musa ba mu yawa da wayannan mutane muddin suna cikin garin muka ba za mu shiga ba amma yan sun shiga yan sun hita za mu shiga aka samu wasu mutane guda biyu waɗanda Allah ya wa ni'ima da imani yace amanna bi Musa mu kan mun imani da Musa suka hita suka je suka binciko suka da suka ce na hanu a'lam bi qaumina in kuntum inna ma takhafuna ma ra'aytum min ajsamihin wa udriyum fa innahu la quluba lahum wa la man'ata indahu yace wayan garin wa gani kattan banza ne jikin ne kai ba zuciya mu mun san halin su wayan ga masu imani wanda suka yi da Musa don ku je ku shiga idan kuka shiga za ku yi musu amma duk da haka bano isra'ila gana ka sun ga kan gari abinda suka ce musa kawai da allah ya bada labari amma ida ya musa inna lanna da kula a abadan ma damu fiha suka ce musa har abada ba za mu shiga ba muddin suna cikin wannan gari don haka ya zahab an tawar buka fakatila inna hahuna ka'iduna da kai da allah ku je koyi hada da su mun muna da zaune in kun kore su sannan mu shiga kaga nan ma sun hosa ta Musa nan ma wa fatannahu futuna nan ma wata fitina ce wata jarabawa ce don haka Musa ya musu addu'a ya ambace su mutane fasikai saboda abin da ya gani saƙonsu da mugun halinsu har a wannan lokacin Allah ya karɓa masa addu'arsa shi ma Allah ya ambace su mutane fasikai aka haramta wa shiga wannan gari har shekara arba'in suna ɗemo a cikin ƙasa yawo kawai suke shekara arba'in amma kuma duk da haka wai ka sani saboda darajar annabi isa cikin yawon gada suka suna yi giragin zai ajiye da su ne wasu ina ba su jin zafin rana sannan allah ya saukar da musu almanuwar salwa abincin ga sama ke sauka su ci tuwafinsu allah ya sa ba su tsoha ba sa dauɗa sai ga wani duki murabba'i mai kusura hudu Allah ya kawo tsakanin su Musa Allah ce mai bugi wannan dukin yana bugun wannan dukin sai ya bare ya koma marmaro goma sha biyu dama adadin kabilun su kabila goma sha biyu ne jikokin annabi yaqo sai suka zo kowa kowane gida ga inda suke ɗiba ruwan su sha ba sai an yi turere da yawa da bakin kenya ba to haka dai abin ya faru a yanzu daga nan suka dauki wannan dukin duk inda za suna suna dauke da shi abdullahi da abbas shi ne ya kawo wannan rewa wannan hadisi wannan labarin duka abin da ya faru ga annabi musa a tun lokacin cikinsa har zuwa haifuwarsa kuma duk inda aka yi ga wata gaba ya ce mamnu jubayar ya ce to wannan ai ma fitina ce shi ne dai ma'ana fassarar wafatan naka futuna to haka lamarin ya tafi dai kamar yadda allah maraukin sarki ya ba da labari a ƙarshe allah ce bisa sini na fi ahali madayana falabista sinina fi ahali madayana ka zauna shekaru a cikin mutanen madayana wato shekarun da Allah ya so sun maje ta alaƙadarin ya musa to kuma ina ganin dai lokaci ya karato insha Allah nan za mu tsaya lokaci daga ba za mu dora yanzu dai mun ji alfuturu din kamar da Allah ya ba zai ce wanda tambaye shi ce kamar sai sabon yini to kaga abin da ya dauke mu yammaci biyu to wannan insha Allah daga nan dai mun ga irin jarabawoyin da Allah yawa Musa na cewa fatanna ka kuna muna roƙo Allah subhanahu wataala jarabawoyin da yayi muna Allah ya ba mu ikuncin jarabawoyi don kun ga shi Musa duka ya je wannan jarabawoyi kuma duka ya tsallaka wanda zamu dai ga karshe a cikin wannan tsayin wace shi Allah ya karbi rayuwarsa fatar abin makaranta ne dai Allah ya ba da ladan daidai kurakuran mu Allah shi ya muna wannan haɗuwar damuwa Allah ya mata albarka ya sa ta zo sallin sai daga baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh